wallahi rake gaya ma wani mahaukaci ne ga yan sanda ga komai kawai mun to ga ga mutum nan a ciki ya zo ya fasa wa mutane sama da mutum goma gilas ya fasa wa yan sanda gilas ya fasa yan arewa tsawo gilas kuma an zuba mai kamar yaya ya fasa idan ma mai mota shi ma ya fasa mai gilas kuma gilas ya ke fasawa a akalla guda nawa ya fasa gaskiya sun fi guda ashirin a iya arewa tsawo wanda ya fasa kuma ga motar yan sanda tana ta yi kowa da kowa ai an ce su ma ya fasa mashi na wallahi to mu dai muna zuwa muka me ke faruwa mai gida shi wannan yaron asali da akwai raunuka a jikinsa kaga akwai yiwuwar fada suka yi aka yayyanke shi to kuma labari ya zo cewar yana da takatar yaron to da aka kamata ya da yan sanda suka kama shi a farko sai su yi kokari su tabbatar da menene yake faruwa har suka gan shi da wannan ai kuma yaron an ce ya rotse musu gilansa to ai saboda ba san mahaukaci bane suka kama shi ya fara ta kansu Shi yana ina?
yake faruwa yanzu ga shi na kan hanya ya ci gaba da fasa gilasai ga yan sanda ya kamata su kuma su tattara yauwa to menene ke faruwa mai yan gida jarida ne eh wato abubuwan ne mm, mara lafiya ne yan sanda zai kamo musu ina tunanin ba su sani ba shine ya ta musu kuma yanzu ya yi wa yan sahu wajen guda biyar ya faffasa musu gilas an ce har da mutum eh har da mota wani yanzu nan zai saboda ma ba da hankali babu yadda zai yi kaga ya ya ga ya tafiyarsa za a iya je sai asarar da ya haddasa gaskiya asarar da ya hassasa yanzu a yanzu a bakin titin nan ta kai ta dubu ɗari wallahi
an ja ne kika gani ya faru Sirke shi ba?
kika gani ya faru an ja abin da ya faru yanzu muna tawowa kawai sai na ga ya daki wannan aje ta sau ya daki wannan mota gida kuma tana tawowa sai na ga bai dake ta ba me mota gidan kawai ya daga masa hannu haka kawai sai bai dake amma an ce mota yan sanda ma fa ya Eh rotse mota yan sanda ma ya buga ta an ce ya fasa musu gilas to dan me yasa ba za a rike shi ba su sa mai an kwama na kafa da hannu Eh, ganin wata kila kura za ta zo.
kuma ba za su iya ba duk ba maza ne na ku ba ba sai ku rike shi ba shi kadai dan girman Allah yanzu ta abi mutum nawa yawa a gurin nan mutum nawa yawa ta abi to amma abin da ce ba barna bane ba Motar 'yan sandan ma ba ɗan sau ba ya bata gidan su motar 'yan sandan ma sun haƙura. Ba hukuma ne ba aiki sun san doka.
sai kun masu wakilansa ina wakilansa ba ina wakilai yalla ba sa danganta shi da hukuma su je ba ba ba gidan ma'aikata
Mai sauraro kai tsaye a kan mita 88 a dugo biyar da lafiyar muryar zamani suna na Abba Isa Muhammad daga nan yankin unguwar Ja'in a karamar hukumar Gwale da ke nan Kano wanda a daidai wannan lokaci wani matashi ne da ake zargin yana da alamu da kwakwalwa a wato jami'an yan sanda suka kama shi sakamakon samun korafi na cewar ya fasa wayar wani matashi amma daga bisani kuma ya rotse gilashin motar yan sanda har ta kai ga kuma ya barwa sauran masu ababen hawa musamman baburan arewa sau da kuma motoci da suke wucewa a kan wannan titi wanda wato duk kokarin da muke wajen ganin mun tattauna da shi wannan matashi abin ya faskara kasancewar ya bazama cikin ababen hawan da suke cunkoso yana kuma dukan gilasan su ɗaya bayan ɗaya wanda zuwa yanzu dai ba kayyade wato adadin a adadin sauran da ya wato kwakwasa da sun nasu ba amma dai rahoton da muka samu shi akwai wanda ya korafi cewar wannan matashi ya fasa masa waya jami'an yan sanda kuma suka zo domin wato tsakanin sarki bayan kuma sun kama shi ya rotse gilashin motar su daga bisani kuma ya ba zama shi za mu ji ta bakin rundunar yan sandan idan hali ya yi bayan mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa da kuma garin ina ne a rai sunan baba kai ne a rai sunan ne menene yake faruwa to na ganka a tsaye
an ce yan sanda ne suka ɗauka na mahukushi ke dukkan mutane gari hanya ba a ce yan sanda kuma da tsofaffin an dai aka musu kamar ga mutum ba amma wasu suna magana kamar kama shi suka zo sai zai fitar mai wani kuma gaskiya kai me ya faru da kai ba shi abin da ya faru kana ne me faru ga shi na abin da ya faru kana ne eh ai ne sauraro ne yake so cikin inji domin idris ne zo da kakawa ya shige
yanzu akalla gilas din zai kai nawa
sai ya kawo ashirin ko sha biyar dubu ko kuwa da dubu mana a sai rigar sha biyar naira goma sha biyar ne
yanzu bin sa zaka yi ko kuya zai mahukucin zamani ma mahukuci ne ke to da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88 da dubu biyar da laifin murya zamani kasancewar zuwa yanzu ba mu samu shi kakakirin da na yan sandan ba amma za mu yi kokarin tuntuɓarsa tare da jin ta bakin shi wancan matashi da ya fara yin korafi To Tijjana Adamu yanzu haka na tuntuɓi shi kakakirin da na 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna a game da wannan al'amari. Domin jin shin ko labarin ya zo gare su kuma wannan mataki za su ɗauka kasancewar kamar yadda muka faɗa tun da farko wani matashi ne ya fara yin korafi akan cewar wannan mutumi da ake zargin yana da taɓin kwakwalwa ya rutse masa wayarsa ta hannu wanda a iya cewa shi wanda ya korafi gurin yan sanda kaga yayi abin da doka ta tare da kenan idan an yi maka wani abu ka sanar da hukuma sai dai kuma bayan zuwan su jami'an yan sandan da zumma su gayyaci shi wannan matashi da ake zargi wato kawai sai dunkula hannu ya yi alkafura ya kuma tarwatsa gilashin motar 'yan sandan na gaba wato da naushi daga bisani kuma ya yi daidai a gefen titi a ya kuma tashi ya bazama zuwa sauran ababen hawa musamman waɗanda cunkoso ya ritsa da su a gurin da kuma waɗanda suka tsaya kallon me yake faruwa inda ya fara jibgar gilashen baburan alele ta sau daga bisani kuma ya farwa su ma masu motoci da suke wucewa a sai dai kuma daga karshe sai ya je yana ba da hannu a wato mahaɗa titin da take kusa da wannan guri a bayan nan kuma ya daɗa bazama ya yi wani gurin wanda mutane dai suka zira masa lamujiya baya ga su kansu jami'an 'yan sandan suka tsaya suka zuba wa sarauta Allah ido amma yanzu haka na tuntuɓi shi DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ta wayar hannu game da wannan al'amari wanda ya ce za su bincika tare da kuma sanar da mu halin da ake ciki. daidai kamar yadda muka ga masu sauraro tun da farko wasu daga cikin shaidun gani da ido sun bayyana cewa shi wannan matashi da ya yi wato rotse a gilasan ababen hawan ana zargin yana da lalurar kwakwalwa wanda mu kanmu ba mu tabbatar da hakan ba zuwa yanzu amma dai wato daga abin da aka ji zai iya haskawa masu sauraro cewar akwai ƙarshen gaskiya a zargin da ake masa ko kuma akasin haka a haka zalika za mu yi kokarin yin tozali da shi wato wanda ya fara kai korafi game da wayar da aka fasa mai domin mu ji yadda al'amarin ya faru da kuma yadda ya kamata a ce al'umma suna yi na'am jana da mu akwai wanda a kira mai sai ce ai ta makocin su ne ma bai daidai da fito daga gidan yari ba kuma da fito yana ta kirarin cewa yaran layin su zai yi ma wato sanadiyar ran guda ɗaya daga ciki wanda ta ce yana su suni tana kiran mahukunta dan Allah zuwa ta tara shi a ɗauke shi daga cikin layin.
to kaga kamar yadda zaka ji a wanda muka zanta da su sun bayyana cewar akwai yan uwansu wanda su ne alhaku ko kuma su ya kamata a ce sun ɗauki matakin da ya kamata ko dai nema masa magani ko kuma nema masa matsuguni domin kada irin wannan al'amari ya faru ko kuma ya ci gaba da faruwa sai dai wato abin da zai baka mamaki ko kuma abin takaice shine yadda sauran masu ababen hawan bayan da suka iya haka suka dinga wato gungurawa suna ci gaba da tafiya wanda al'amarin zai iya zuwa zai iya zama kalubale tsakanin waɗanda aka ba sojan haya da kuma ainihin waɗanda suke mallakar baburin ko kuma suke tuka shi domin abu ne mai wuya a kai wa mutum babur ɗinsa a ce gashi gilashin ya fashe ko kuma wani na'am su gana da mu amma da cikin wajen na rasa wanda zai iya takumarsa a je rike shi ko da kai ne ko kuma jami'an tsaron.
To ka san ni ina kokarin neman abin da nake nema wato shine labarin menene abin da ya faru amma zaka ji kururuwar wata mata tana magana cewar a me ya hana a ce mazan da suke gurin sun dakume shi wanda a yanda alamu suke nuna idan da a ce ita namiji ce ko kuma ba dan yanayi wata ila na aure ko wani dalili ba da za ta iya yin kukan kura ta dafe wannan wato mai lalurar kwakwalwa. amma dai a zanta mu da ita zaka ji ta bayyana takaicinta a fili na cewar ya za a yi ga karfi zarata masu karfi masu jini a jika sai da abin da ya ba da mamaki ko kuma zai baka mamaki shine yanda wasu daga cikin ma masu baburan a daidai sahun ba suka dinga ficewa suna takawa da kafafuwansu kasancewa abin abin mamaki ne ko kuma abin al'ajabi Wannan kai to da aka mu daga na'am sanda ne ne ko menene ko kokara.
ai wato a hannunsa ne na saran tuwo ya dinga ya dinga jibgar gilasan ababen hawa wanda duk wanda yake bin ma shafukan mu na intanet ko kuma na wato shafukan sada zumunta zai ga irin gurin da aka lome gilashin motsin yan sandan da kuma sauran wato baburan arewa so da motocin da suke wuce idan har yayi za mu tuntubi shi DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin da na yan sandan jihar Kano domin mu ji yaya al'amarin yake musamman kan wancan mutumi da ya korafi To mana guda.
sunana bai sa Muhammad akan mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da laifin mara zamani ta jana da wanda masu sauraro da fatan Allah ya kiyaye mu baki ɗaya. To kakakirin na 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ga wannan matashi da ake zargin ya rotse gilashin motar jami'an 'yan sanda da kuma sauran masu wucewa a ababen hawa da suka haɗa da baburan adaidaita sau da kuma motoci na gida. Shin ya al'amarin ya samu asali?
Alhamdulillahi akwai wanda ya shigar mana da korafi akan cewa wani ya fasa masa waya a cikin unguwar ja'in wanda muka tura jami'an 'yan sanda wanda kafin mu je wannan wuri ma ashe mutumin nan yawanci yawan unguwa ma sun san shi ba mai hankali ba ne inda ya faffasa kayayyakin mutane da motocin mutane wanda yanzu haka an ba da umarni iyayensa su nemo shi domin a tabbatar cewa bai ƙara fitowa ya yi wa mutane irin waɗannan aika-aika ba.
To zuwa yanzu bincike ya tabbatar da cewar akwai lalurar kwakwalwar da yake fama da ita kenan.
Eh ai yanzu akan abin da aka da kufa neman sa kenan wanda insha Allah an ba su kuma su ba su dauki alƙawari za su zo da shi in sun zo da shi duk abin da ya kamata za a yi za a kai shi asibiti su kansu kuma za a zauna da su don ganin gudun faro irin waɗannan abubuwan. Duk da yake cewa ma waɗanda ma tsautsayin ya haɗa da kayan su ko motar su ko ababen hawan su da eh, yanayin sama da suka duba sun ga alamun ba mai hankali ba ne su ma sun masa fatan Allah ya ba shi lafiya sun ɗauki kayayyakin da aka musu da ari sun yi gaba. Aikinmu ne na 'yan sanda wato kare lafiyar dukiyar al'umma kamar yadda sashe na hudu na dokar aikin ɗan sanda na police and arsa regulation ta wato kaddamar za mu yi abin da ya kamata insha Allah don gudun faruwar hakan.
To ina batun taku motar da aka rutse ko kuma da ya rutse ko kuma ake zargin ya rutse gilashin nata.
a mu bai rutse mana mota ba amma dai akwai inda ya dan taba a jikin motar lokacin da muka je yin kokarin kama shi To ina batun shi mai waya wanda ya korafi na farko.
to shi dai mun riga mun karbi korafin shi kuma yan uwan suna nan za a zauna da su gaba daya domin a yi wa tufkar hanci